على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تعظيم العلم الإمام الحسيني حفظه الله ورعاه يتي المعقب الحادي عشر معقبي نقوم شاء تتم معاقب وعند بسوء كيسان وتعانهم جرم مهلين صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها kiyaye ilimi amma ya shi daga abin da ke muzanta shi mimma yi khaliful muru'a daga cikin abin da ya saba ma mutunci wa yukharrimuha kuma yake ruguza shi التخريم التي خرمه فتته وشتته كسره ومزقه abin da ke ya galgala mutunci ci mutunci ya zubar da mutunci to ka kiyaye ilimi daga wannan abu wato akwai abin da ko da a ce a duba irin na mutane in mutum ya yi shi ba komi ba ne ba idan mutum ne hadi amma idan malami ya yi abin abin surutu ne to karka yi wannan abu domin ka haka kenan ta yi iƙa'in ilimi zuwa ga inda za a raina shi da ka jefa shi inda za a raina shi da ka ce mutum ya ce malam ya ce mallam ya sunil ilma lam ya sunhul ilm duk wanda bai kiyaye ilimi ba ilimi shi ma ba zai kiyaye shi wanda baya kiyaye ilimi to ilimi ba zai kiyaye shi ba kama kala shafi'i kamar yadda imamu shafi'i ya faɗa الإمام الشافعي محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع أتلم عن الشافعين كينا نسبة نزوى لوانسا كان ناشي شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب المطلبي الهاشم القرشي رحمه الله تعالى أبو عبد الله ثم مكة وعند جاي وتؤمن kirhal zuwa baghdad zuwa wato ainihin najiran har zuwa kasar misir da sauka a misir a allah ya karɓi rayuwar shi a ainihin shekara ta ɗari biyu da hudu an haife shi ɗari da hamsin ya yi wa fati ɗari biyu da hudu kenan ya yi shekara hamsin da hudu a duniya duka gwagwarmayar da ya yi da tajiridin da ya yi cikin shekara hamsin da hudu cikin ikon Allah an haife imamu shafi ranar tarihi ke faɗa ranar da aka an haife shi ranar da imamu abu hanifa ya rasu abu rahimahullah abu hanifa ta ya rasu ɗari da hamsin ce kuma a daidai shekara a watan ranar da aka haife imamu shafi ranar abu hanifa ta wata Allah ya karɓi rayuwar shi a shafi shi ne ra'asul tabaka ta fi'a wanda shi ne almujaddid li amriddin ala ra'asin mi'atain a shekara ta ɗari biyu imamu shafi'i malamai sun haɗu akan cewa shi ne ya jaddada muhali na addinin musulunci domin shi ne ya ainihin wato assasa kawa'id na usulin su littafin shi na arrisala da al'um da su ne manyan littattafan shi da ya rubuta da wanda suke tattauna masail na fiqh da na usulin fiqh dama wasu masail na hadisi yadda dama duka akwai alaka tsakanin wa'annan ilmin ina fata an ga wani shafi babban malami ne kwarai a janibin lugal arabiya da adab da janibin abin da ya shafi hadisi da fiqh da janibin tafsir kwarin hujja ana buga misali da shi tun wanda yana da jazaba sosai ta abin da ya shafi waƙe daga baya sai ya ainihin wato dan gafala daga wannan watsin domin ya samu damar yi addini hidima sosai don wanda ya shagala da wake kawai yau ya yi addini hidima yadda ya kamata shi yasa yake cewa wa laula shi'ru bil ulama yuzli la kuntu al yawma ash'ara min ladili to ashja'a min fil wagha min kulli laytin wa ali muhallab wa bani yazid ce wa laula khashiyatu ar-rahman rabbi hatibtu an-nasa kullahum adil ga limamu shafi'i na da diwani shi wanda ciki akwai wanda ya tabbata daga gare shi shi ya faɗa akwai abubuwan da kuma haɗa wato jingina mishi ake yi shafi'i da yana ya yi karatu guda imamu malik far dan kusan babu ma wani ɗalibi wanda yake ɗalibin hadisi da fiqhu duka kuma ya kai wani haddi na muntaha a cikinsu wanda ya tasirantu da imamu malik sama da imamu shafi'i ka lura su ibn mubarak sun fi ƙarfi ɓangaren abin da ya shafi hadisi kuma su ibn ishaq su ibn abdul hakim wannan su kuma sun fi shahara kan abin da ya shafi fiko sun fi karfi a to shi kuma imamu shafi sai ya haɗa duka biyu ba wanda al'imamu malik yake ji da shi kamar al'imamu shafi tun yana karami yake karatu gurin shi ya haddasa muwatsa har yake niyaba yake wakilta shi gurin karatu idan al'imamu malik yana da uzuri ko ba shi da lafiya bayan ya je misira ya sauka daga wasu ra'ayyuka da yake tare da maliku a kansu duba da wasu hadisai da ya samu a can waɗanda bai haɗu da su ba ainihin ƙasar hijaz wannan shafi'i kusan cikinsu kowanne yana bin sunna ɗari bisa ɗari amma wa kofa kulle da ilmin ali a ɓangaren ƙanƙanin sunna cikin asabul mazahib ba kamar shafi'i domin shi hadisi da ya tabbatar da cewa hadisin nan ya tabbata to kawai zai bi shi zai yi aiki da shi haka sai zama mazhabar shi ta zama biyu akwai kaulu alqadim akwai alhadith sai zama mazhabar akwai tsohuwa akwai sabuwa Allah ya ji dan shi daga fara a cewa mujaddidi na shekarar farko shi ne Umar bin Abdul Aziz khalifatul adil da shi ya fara umarni da a rubuta hadisi rubutu rasmi rubutu wanda yake gwamnati sai ta sa a yi da lokacin umar ibn abdul aziz wanda shi kuma a shekara ta ɗari a karni na farko ke imamu shafi'i shine yake cewa mallam yasuni ilma lam yasunhu ilm asalin maganar ibn abdul bar ya kawo ta cikin wato ainihin بيان العلم وفضله جامع بيان العلم وفضله جزئين أي صفا تقريب إلى مسلم بدا لمبر أثرنا قريب إلى التسعين لدي بدا الربيع بن سليمان عند ضبن آل بن الشافعي سمعت الشافعي يقول من حفظ القرآن عظمت حرمته وان يهدد القرآن درجة ذات الجرمة ومن طلب الفقه فقه نبل قدره duk wanda ya nemi ilimin liku to darajar shi za ta za ta ɗaukaka darajar shi za ta ɗaukaka daga ce wannan nabil ne yani asharif wa man arafa alhaditha qawiyat hujjatu wanda ya san hadisi to hujjar shi ba ta turuwa hujjar shi ne karfi shi domin shi hadisi shine hujja da kai wa man nazara fi an-nahw yace rakka tabahu duk wanda ya kware a ilimin nahwu shi kuma ɗabi'a shi za ta yi taushi wato zai zama mai daɗin zama don kuna zaune zai baka wata kurfa zai baka wani labari da sauransu daga ɗabi'a shi za ta yi taushi zai iya zama da kowa wanda ya san na hau sosai ya ce wa man lam yasun nafsahu lam yasunhu al-ilm ainihin yanda lafazin ya zo shi duk wanda bai kiyaye kanshi ba to ilimi ba zai kiyaye shi ba wato ka bar ganin cewa kai mai ilimi kai ta abin da ka ga dama wannan mutanen da ke kaddara ka suna girmama ka daga baya sai mutuncinka ya zube ba ruwansu da ilimin ka wato ko kana da ilimi wato ka kwalliyantar da shi da kyawawan halaye ke na ta da shi Allah ya samu dace alai cewa man akalla bil muru'ati duk wanda ya ainihin zubar da mutuncin shi bil wuqu'i fi ma yashin ta hanyar fadawa cikin abin da yake musguna ko kuma yake muzanta ilimi faqad istakhaffa bil ilmi hakika ya wulakanta ilimi falam yu'azzimhu bi ainihin wato girmama shi ba wa waqa'a fil batala ya fada cikin batala zaman banza da batala da Hausa yake cewa ko eh fa taqdi bihi al halu ila zawali al ilm anhu sai ya zama ko fa tufdi fa tufdi bihi al hal halin zai kai shi ila zawali al ilm anhu zuwa ga wato ainihin gushewar sunan ilimi a kan shi da da ma an kira shi ba za ka tuna yana da ilimi ba kawai duk za mutane za su iya mai hujumi yadda sai ga dama su mai jafa'i san ransu saboda kasancewar ya ma hada shi ya shimfiɗa haka ya bada kofa an gane maganar التي قال وهب بن منبه رحمه الله لا يكون البطال من الحكماء ni zaman banza zaman kashe wando zaman tumama benci wannan baya zama daga cikin masu hikima inji wahab ibn munabbih wahab ibn munabbih as-san'ani kenan wanda yake kuma alkali a ƙasar sana'a umar bin abdul aziz ya naɗa shi alƙalanci a ƙasar wato ainihin sana'a abu abdullah na kiran shi zamari malamin tarihi ne masanin labaran magabata musamman isra'iliya today na cikin manyan ina cikin tabi'ai asalin shi yan kasar paris ne ina cikin wanda kisra ya turo su zuwa yamma sai ya musulunta nan sana'a aka haife shi kuma a nan sana'a allah ya karɓi rayuwar shi saboda yadda annabi zahiri ya kawo cikin siyar alamin mubala وهب المنبه يا رسول دليل شاهد يا رسول دليل شاهد شنو يجي سوى لا يكون البطال من الحكماء wanda yake mai zaman banza baya zama daga cikin masu hikima abu haitama zuhair ibn harb babban malamin musulun bukhari ma fitar da hadisin shi amma musulun ya fitar da hadisin shi sama da hadisi dubu biyu musulun ya jiyo riwayar hadisi cikin sayin musulun kawai kusan hadisi dubu biyu kamar yadda ibn hajarin rahimahullah ya ambata abu khaifa ma yana da littafi mai suna kitabul ilm wanda al-imam al-albani ya yi tahqiqin shi rahimahullah ba cikin wannan littafi ba shi da girma sosai a safa ta talatin lambar asari na ɗari da ashirin da bakwai sai ya kawo wannan magana ta wahar ibn munabbihin kuma wato ainihin al'imam ibn asakir ya kawo ta cikin tarihu dimashq a juzi'i na 63 a jizairin na wanda sabon bugu sannan a lamba a shafi na 391 ta ikiliyatul auliya shi ne ya kawo shi juzi'i na hudu safa ta talatin أليس لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر la yudriku al-ilma battal mai zaman banza baya taba samun ilimi wala kasinin ko wanda yake kasalalle malalaci mai nauyin jiki wala malulin ko gajiyayye da shi da an fara ya gaji da ya fara ya sare wala man ya'laku al-bashara ko wanda ya saba da mutane yau ya tafi suna gobe ya tafi biki ya tafi dubiya ya tafi ziyara duka ba laifi wani amma in dai ilimi kake so ka koya sai ka rage abokai sai ka rage sabbogi sai ka rage kaza sai ka rage kaza ba a tarewa duk mutane su mai da kaɗan koda an kai wasa kullum ka tafi kana jiran a fito da abinci wurin walima wanda a wannan awa biyu awa ɗaya da rabin da za ka ɓata inda zama kai ka buɗe wani littafi ka buɗe alkur'ani mai girma fawa'isin da za ka samu da ladar da za ka samu ai ba kaɗan ba ce an gane ko wallahi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a littafi ake ɗaukanta a cikin abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ake koyar rayuwar annabi da sahabban shi sallallahu alaihi wasallam dan Allah kai dai a iya abin da ka karanta na hadisi kana jin kalan yawan yanda rayuwar mu take yanzu yau an tafi walima jibi gurin cin abinci da ta suna jibi ɗaurin aure haka rayuwar sabo take ka bincika da kyau kai kuma kai nazari a iya abin da ka sani haka rayuwar sahabbai take kullum wurin sabga kuma su ko da sun je gurin dubiya duba mara lafiya gurin kaza gurin kaza duka cikin aikin addini ake ko yanzu ba haka ba wala man ya'lafu albashar ku kiyaye shi alaysu wa dima'ul muru'ati abin da ya tattaro abin da ake nufi da muru'a mutunci كما قاله ابن تيمية الجد كما يند ابن تيمية كاكم ومشي كاكم كاكم يفعل أي أكو ابن تيمية الحفيد أكو ابن تيمية الجد وتو كاراتي مشي مشيخ الإسلام ibn taymiya kasan ibn taymiya kakannin shi kusan guda tara dukkan su imamai ne dukkan su manyan malamai ne kuma banda su ma har da kalan a'mam din shi wan baban shi ko kanin shi wan kakan shi ko kanin shi haka yan uwan shi wato su gida ne na ilimi da ladabi da shekul islam ibn taymiya to cikin su wanda ya fi shahara da ilimi daga kakan shi abul barakat wanda magana shi ake yanzu sai kuma shi shekul islam ibn taymiya su sun sun ketare tsara kafin ibn taymiya ba a samu malamin da ya shahara da wato ainihin wanda shine marji'i a mazhaba ta hanabila ba kala abul barakat wanda shine ibn taymiya al-jadd sunan shi abdul salam ibn abdullah ibn al-khadr ibn muhammad ibn taymiya wanda wato ainihin ana kiran shi majaduddin rakabin shi kuma alkunyar shi abul barakat majaduddin abu albarakat da ya yi rubuce-rubuce aka abin da ya shafi fiko na hanabila kuma allah ya karɓi rayuwar shi a shekara ta 652 to ya faɗa fil muharram cikin al-muharrar fil fiqh al-hanbali sunan littafin al-muharrar fil fiqh al-hanbali rasu 652 juzi'i na biyu safaha ta 266 ya faɗi wannan magana sai ce wa tabi'ahu hafiduhu fi ba'd fatawi jikan shi wato nan ibn taymiyyah al-harrani ya sunan shi ahmad ibn عبد الحميد ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية أي تجوز ومثلا تيمية كاكشة ترى وكاكشة ابن تيمية wurin da ibn hazm sun kakan shi ne na shida ko bakwai in ban manta an gane ko so don haka shekul islam sunan shi ahmad ibn abdul hamid ibn abdul halim ibn abdullah ibn ibn abdul salam ibn abdullah ibn al-khadr ibn muhammad ibn taymiya wanda lakabin shi taqiyuddin لقبون شي نفرخو تقي الدين الكون شي أبو العباس شهرر لقبون شي دي بتسيد شي شاء من شاء وأبى من أبى شيخ الإسلام daga an ce shekul islam ko dan bid'a yanzu ahlus sunna da an ce shekul islam sai ya ji daɗi kafin a ce komai dan bid'a daga an ce shekul islam kaikayi zai fara ji a cikin zuciyar shi kafin a ce komai sai daga baya yi inkarin ma sunan na shekul islam da kuma shi kanshi wannan inkarin abin inkari da yi inkarin shekul islam domin duniya ta sallama cewa shi shekul islam wanda gurin kuwatul zakira da sur'atul istihbari da mahatta makiyan shi sun shaida mishi yanzu na ai ta zubo maka dalili malam kamar da bakin kwarya yanzu yake maka kaza babu shi kuma haka mutu ba ka same shi ba sai an ruwaito hadisi ka za ce duk duniya ba wanda ya ruwaito shi hadisi ne na masu wa'azin turin hadisul kassas kawai kassas sai rubutu a kan wannan wayannan hadisi shekul islami bin taimiyya shekara ta nawa ya rasu na to kuma shekul islam أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن خضر ابن محمد بن تيمية to ya rasu shekara ta 728 a ƙasar harran wato ne a ƙasar harran aka haife shi ya yi yawace yawace na neman ilimi a haɗu da jarabawa kala-kala an kukkulle shi a gidan yari kuma dan duka kan tafarkin sunna ne ce wanda an kulle shi a ganar shi ma an kulle shi da akan gaskiya su aka kulle su karshe a gidan yari ya rasu ko aure bai samu ya yi babawan allah yana ta yada a biyu allah ya ji kan shi daga to ya faɗa fi ba'abi fatawihi a cikin sashen wasu fatowi nashi wato asalin magana ta kakan shi ne da yake yawan faɗin ta istihsanin kenan ya yarda da ita yana cewa abin da ake nufi da muru'a jima'ul muru'ati isti'malu ma yujammiluhu mutum ya dinga amfani da abin da zai kulliyantar da shi a idan jama'a wa yazinuhu ya kawata shi wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinu kuma mutum ya dinga nisantar abin da ainihin zai daudada shi kuma ya muzanta shi abin da zai sa ya zamanto ba shi da kima a idan mutane abin da zai sa ya wulakanta wato sun asha idan mutane ya nisanci wannan abu ibn taymiya ya faɗi wannan magana cikin alfatawa shi al-kubra juz'i na 28 safa ta 368 da kuma cikin majmu'ul fatawa juz'i na 15 safa ta 352 malam yace qila li abi muhammadin sufyan ibn uyayna an ce ma abu muhammad sufyan ibn uyayna al-makki kenan ahadu a'immatul islam wanda yake a asalin shi ɗan ƙasar kufa ne amma ya sauka a ƙasar makka a nan allah karɓi rayuwar shi babban malamin addini wanda ana mai lakabi shi ma da wato ainihin amirul mu'mini na fil hadith al-imam shafi ya ce laula malikun wa sufiyanu la zahaba ilmul hijaz ba dan al-imam malik da sufiyan ibn uyayna ba ba ilimin hijaz ya ya balbalce ابن مهدي كان سفيان بن عيينة من أعلم الناس بحديث الحجاز أحمد بن حنبل رحمه الله فيما رأيت أحدا كان أعلم بالسنن من سفيان بن عيينة أن هذا من تاريخ أسماء الثقات من ابن شاهين ترجمة تدري أكود الثمانين ليلة ابن عيينة أكثر قد استنبطت من القرآن كل شيء أتيك كافتو ده كنت قومي لمعنى قومي أتكن على القرآن فأين المروءة فيه فإن ذا أسامو مروءة أتكن مسلم أتكن القرآن ميكي قويد دا متنتي يرتن يزمن يكامن بكي مي متنتي فإن ذا أسامو نفسن القرآن فقال سيتي في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كي رقوا لأينهم يافيا يزم طبيعك sannan ka kau da kanka wa amur bil urfi kai umarni da kyakkyawan abu da shari'a ta amince da shi wa a'rid an jahilin ka kau da kanka daga jahilai kar ka ainihin wato kula jahili alaysa fa fihi al muru'atu wa husn al adabi wa makarim al akhlaq inda ibn uyyana a cikin wannan aya akwai mutunci da kyakkyawan ladabi da kuma makarim al akhlaq wanda wannan magana ban same ta cikin littattafai na magabata ba mana zanta rubuce cikin littafin almuru'ata almuru'a almuru'ata almuru'a da Khalid bin Uthman al-Sarf a safaha ta biyar malaysu wa min alzami adadin wa min alzami adadin nafsi litalibi daga cikin mafi zama dole na na dubban ɗalibi da zai ɗaura makan shi da hallihi bil muru'ati ya ainihin yi kwalliyantu ya yi kwalliya da mutunci وما يحمل عليها ده أبن ده زي ساشية زمان من بطنسي ده وتنكبه خوارمها ده كما كوك كركسي وشي ده, ده أبو بوان ده سيكي روسا بطنسي التي تخل بها wanda mutunci yana rushewa sanadiyya wa'annan abubuwa wasu abubuwa ne ga sunan zai ta ambato mana sai ce ka halki lihiyati don mutum ya zama yana aske zai zuba mai da mutunci فقد عده في خوارم المروءة ابن حجر الهيثمي الشافعي ابن حجر الهيثمي أحمد ابن محمد بن علي بن حجر الهيثمي يا كا يا لسه فأستجيم لجسم أبو وان دكي رجزا أينهم واتو مسلمتي هذا ابن حجر ينسم واتو أينهم مذهبة شافعية يعني الشافعي وان يا رسول شكرا تقري ترى دسبعين بهدوء وابن عابدين من الحنفية ابن عابدين شما يا لسا فأستديهم لجتكين خوارم المروءة وند شينا بن مذهب تأمين أبو أبو حنيفة وند ابن عابدين سنش أحمد ابن عبد الغني ابن عمر وند يافش هذا ابن عابدين فقيه من حنفي أن يفيش أقصد دمشق أقوم أقصد دمشق يا رسول شكرا تأمين تري ببو إيه تري أكو دبقي فتوشي دقبايا بايزو sai ce au kasrat iltifati fi tariq daga cikin khawarimul muru'a da yawan waiwaye akan hanya in yana tafi ba nasuwa ya waiga can ya waiga can ya waiga can wannan yana zubar da mutunci wa addahu min khawarimiha ibnu shihab min zuhur ibnu shihab muhammad ibnu muslim ibnu muslim ibnu ubayd ibnu shihab az-zuhri al-qurashi ya lissafa yawan waiwaye akan hanya daga cikin khawarimul muru'a da ke babban malami na al'imamu malik rahimahullahu تعالى عند الفقيه الحافظ بن حجر يجي متفق على جلالته وإتقانه هو يا هدو أكن سوى الإمام الزهري ببن متني علم جلالته وإتقانه كما يا قارئ علم حديث yana cikin manyan tabaka ta hudu ibn al-imam zuhuri ya rasu shekara ta ainihin 125 na'am wa ibrahim an-nakhai min al-mutaqaddimin wannan suna cikin yan farko da shi zuhuri da ibrahim an-nakhai ibrahim bin yazid ibn qais ibn aswad abu imran al-kufi al-faqih thiqa illa annahu yursilu kathira ya tafi a kan cewa yau ne wayannan a hanya yana zubar da mutunci annafa'i ya rasu shekara ta tasa'in da shida au maddin rijilaini fi majma'in nasi ko miƙar da kafafuwa a cikin taron mutane la siyama waɗanda suke sun fika kana gaban malaminka mahaifinka wanda yake sama da kai da miƙar da kafafuwanka a gabansu wannan yana cikin abin da yake rusa mutunci min ghairi hajatin wala barura sai dai in akwai haja mun jiriya ko wani sanyi ciwon sanyi ko wani ciwo gare shi wannan dan ya miƙar da kafar shi ba laifi ba ne ba in akwai haja zuwa ga haka ko wata barura na'iyatin wanda take kira zuwa ga haka wa addahu min al-khawarim jama'atun akwai jama'a daga cikin malamai da suka lissafa wannan a cikin khawarimul muru'a minhum abubakar ne tarfushi daga cikinsu akwai abubakar ne farfushi muhammad bin walid ibn muslim ibn khalaf al-qurashi al-fihri wanda yake alaƙaɗan ƙasar andalus ne wato zama ya kai shi andalus yana cikin al-andalusi ibn abi randaka an ce ibn abi randaka a farfushi ake ne adibi ne kuma fakihi daga cikin mabiya mazhaban malikiya malamin kuma hadisi ne kuma mutum ne wanda yake zahiri mai gudun duniya ya rasu shekara ta ɗari biyar da ishirin min al-malikiyya wa abu muhammad ibn qudama da abu muhammad ibn qudama al-maqdisi shi ma ya lissafa miƙar da kafafuwa cikin jama'a daga cikin hawarin na ainihin wato al-muru abu ibn qudama abdullah bin muhammad ibn qudama al-jama'i al-maqdisi ثم الدمشقي الحنبلي كمان wanda ainihin abu kudamata ibn kudama ya rasu shekara ta 620 yana cikin manya-manyan malamai waɗanda ainihin wato suke mabiya wato ainihin mazhaba ta imam ahmad ibn hanbal wanda suka rubuce-rubuce wato ainihin abisa a cikin wannan mazhaba to bayan ibn kudama ليش من وأبو الوفاء ليش وأبو الوفاء ابن عقيل من الحنابلة ده أبو الوفاء وتدشي ابن قدامة ده أبو أبو الوفاء دي كان سنة في مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله أبو الوفاء ابن عقيل سنة علي بن علي بن علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي الذكري هذا بات أتنبا يكون صاحب الفنون من المتاكي على الفنون في كم مجلد؟ ثمانمائة ثمانمائة مجلد لا ثمانون ثمانون كرم الهجيني أقول إن مجلد ثري فقط لا ثمانون كتاب الفنون طب أقول ماذا لا وتلقى تعالى إلى مدينة الفتاة بيجيها أقول ماذا لا كما أم ماذا Allah ya ƙara lafiya an gane ko to abul wasa ibn afil wanda shi ya rasu shekara ɗari biyar da sha uku shi ma ya ɗauka ya lissafa miƙar da ƙafa cikin mutane a cikin hawarin murmuruwa ina fata an gane sai ce au suhbatil aradili wal fusaq daga cikin abubuwan da ke rugurguje mutunci akwai yin abota ko zama da kaskantattun mutane a raji wal fusaq da fasikai jam'in fasik ana mai jam'i da fasik ko fasaka fasik ko fasaka kamar fajir ne a ce fujjar ko a fusaq ko fasaka haka a ce fujjar ko fajara kafir a ce kuffar ko kafara ko kafirwa to da zama da waɗanda suke fusaku ne fasikan mutane wal mujjan da marasa kunya an ce magi wato ma- mara kunya to suhbatul aradil fusaq al mujjan wal baddalin da marasa aikin yi zama da su shi ma yana cikin khawarin wa addahu min khawarin al muru'ati jama'atu minhum abu hamid al ghazali al ghazali khilaf al mashhur kuma shi ne gani galibi ana cewa ga gali ko to al-ghazali shi ne abin da yake ya fi ainihin tabbata a sunan shi wanda sunan shi muhammad bin muhammad bin muhammad ya mora suna bai mora akida ba al-ghazali akusi abu hamid wai suna ce mai hujjatul islam hakika wannan ta'addanci ne ya rasu shekara ta wato ainihin a 620 ya rasu shekara ta afuwan ɗari biyar da wani abu sai da su da bazali na ɗari biyar da biyar ɗan falsafa ne kuma sufi ne babu lokacin da za mu bayani a kan shi almuhim karka rudu da gazali yawwa karka karanta ma littafin shi wa abu bakar ibn tayyib min shafi'iyya da abu bakar ibn tayyib daga cikin mabiya shafi'i albaqilani kenan albaqilani muhammad ibn qayyim ibn muhammad albaqilani yana cikin manyan malamai na mazhaba ta asha'ira ta da ke cewa ya rasu ɗari hudu da uku wal qadi iyad al yahsubi wanda ya gabata ko iyad bin musa bin iyad ya rasu nawa ɗari biyar da arba'in da hudu min al malikiyya أو مسارعة الأحداث والصغار وتعنهم يوم wato rikici da ƙananan yara masu ƙananan shekaru mutum da girman shi kullum aji yana sa'insa da yara shi mana cikin hawari mai muru'a wa adda wani alhawari ibn al-humam wa ibn al-jaimin min al-hanafiya ibn al-humam kamaluddin bin muhammad al-siyusi wanda yana cikin manyan malaman hanafiya rasu ɗari takwas da sittin da ɗaya ibn al-jaimin wato ainihin zainuddin ibn ibrahim bin muhammad al-shahirbani wanda a shahiyar bin ibn nujayn ya rasu shi kuma a shekara ta 970 ومن أخل بمروءته وهو ينتسب إلى العلم فقد اتضح عند الخاص والعام wanda ya zubar da mutuncin shi kuma yana dingina kanshi da ilimi to hakika ya kunyata a gurin manyan mutane da sauran hawa walam yanal min sharafi ilmi illa al-hufa ba abinda zai samu na darajar ilimi sai karmani abinda bai ba a rasa ba amma ba zai taɓa samun daraja cikakkiya ta ɗalibin ilimi ba domin karatu aiki da shi sai aje a muraja a yi lura kuma a yi la'asari Allah ya sa maza shi na shi ne kamaluddin kamaluddin wafatan shi 861 kamaluddin bin muhammad bin abdul wahid na'am kace اللهم بارك